بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na maraicen asabar wanda ya da wanda yake 26 ga watan shawwal shekara 1445 wanda ya yi rubi hudu ga watan mai shekara 2024 a wannan majalisar namun da muke katin littafin wadatul ahkam na alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi idan ba manta ba wata sati mun shiga babin juma'a yau insha Allah muna hadisin farko a wannan babi yau insha Allah za mu ci gaba da wannan hadisi sharhin wannan hadisi da kuma hadisan da ka iya biyo baya akwai akwai wasu ɗan ƙare-ƙare da nake gani ya kamata a wancan sati wataƙila bayanin bai cika ba daga ya kamata mu ƙara shigar da su a yau ɗin kafin mu ci gaba da karatu akwai maganan farko shine magana na da bai ake riskan sallar juma'a sallar juma'a ana riskanta ne kamar yadda muka ce da mafi karanci a samar ka ɗaya mutum samar ka ɗaya wato ya samar limami yana cin halin ruku'i ya cin masa a cikin halin ruku'in to kuma a wannan ya samu sallar jama'a kenan zai zo in lima ya sallame ya ƙara kawo raka ɗaya amma idan ya zama sujada ne kawai ko ya samu tahiya kawai to yanzu in ya tashi zai yi raka a hudu ne wato azahar zai kawo to wannan mun faɗa a takaice saboda kamar yadda muka faɗa a wancan a wancan satin a takaice muka faɗa ba ba komai ne zamu iya zamu rarrabe ba muka kawo dalilai amma dai a haka ma dai mun kawo kanin labaran to wataƙila mu ƙara fayyace magana kan wannan matsalar saboda a fahimce ta a babin akwai hadisai guda biyu na farko ya dai malamai suna da sabani a wannan babu a galibin malamai suna sun tafi a kan tun daga sufiyan ibn sufiyan al-tauri ibn al-mubarak imamu ahmad imam isaac ibn rahawiya da malamai da yawa da imamu tirmidhi ya yi kaito imamu shafi'i duk sun tafi akan cewa duk wani wanda ya sami ruku'i liman na cin halin ruku'i a raka'a ta biyu ta sallar juma'a to yanzu ya sami raka'a din dan liman ya sallame kawai zai dawo ya kawo ragowar wannan raka'a din ce da ta kubuce masa raka'a biyu kenan wato zai yi amma idan ya samu ƙasa da ruku'i wato ya sami sujada ko ya sami tahiyya to za abu da ke kansa shine ya kawo raka'a hudu a matsayin asa wannan shine ra'ayin galibin malamai amma akwai wasu daga cikin malamai su Abu Hanifa da suke ganin a'a mutukar ya sami ya riga ya tattaki zuwa sallar juma'arsa ya riga ya tattaki zuwa sallar juma'arsa ya sami ko da tahiyya ce yana zama bai ma gama tahiyyar ba aka ce salamu alaikum to shi kenan ta shekawar ka abin sa ne ragowa wannan dama akwai wannan magana sai dai a wancan sati a wancan sati tunda ba muna magana kan wannan matsalar bane ban tsaya kai ba in an lura na na wuce wataƙila shi yasa aka sami ko rashin ƙarin bayani din to akwai hadisai guda biyu hujja da ake kafawa gami da game da cewa duk wanda ya sami ruku'i a raka'a ta biyu ta sallar juma'a to ya samu juma'a din akwai hadisi guda biyu daya hadisi ya inganta daya kuma bai inganta ba mun kawo hadisin da bai inganta ba wancan ko mun kawo hadisin da ya inganta hadisin da bai inganta ba shine hadisin da ake rawaitowa daga Abu Hurairah ibn Umar hadisi da ake rawaitowa daga daga Abu Hurairah da Ibn Umar daga suke rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mazala ya ce man adraka dal jum'ati rak'atan falyudif ilaiha ukhra wa man lam yudrik ar-ruku' falyusalli arba'an abinda wannan hadisi yake faɗa shine duk wanda ya riski ruku'i a sallar juma'a raka'a daya wato ruku'i a sallar juma'a raka'a ta biyu to ya ƙara mata wata raka'a din wanda bai samu ruku ko da ruku'i ba kuwa sai dai kawai tahiyya ko abin da yake kasa da ruku'i to shi ne falisalli arba'in ya sallaci raka'a guda hudu wani ana rubuta shi daga abu huraira zuwa ga manzon Allah kuma ana rubuta shi daga ibnu umar a ruwaya abu huraira akwai ta wannan hanya akwai akwai magana akan ta ruwaya da ake ruwata daga abu huraira akwai magana akan wannan ruwaya ruwaya ce da'ifiya bal da'ifun jiddan ma ana ruwaitowa imamu dara kutani yana ruwaitowa ta hanyar yasin ibn mu'ad daga ibn shahab az-zuhri daga sa'id daga kuma abu huraira yasin ibn mu'az wannan da'ifun ne matruk wa tsina ilmin hadisi dan haka ba a faida hadisin sa ana rawaitowa daga ibn umar zahirin shi hadisi ne jayyid amma kuma shaykh albani ya inganta shi amma wasu daga cikin malamai sa cewa kuskure akai kuskure akai a cikin riwayar hadisin abu hurairah da wannan din ma duk kuskure akai hadisin da yake tabbatacce shine hadisin da yake cikin sahihaini yake cikin sunan abi dauda wanda imam sufyan ibn uyayna yake fitarwa ta hanyar imam zuhri ne daga abu salma ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira lafazan hadisin da ya inganta shine man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah wannan wato ba yi magana akan kawai juma'a ne kadai ba yayi magana akan ma sallah ce baki daya duk wanda ya sami wato raka'a daya daga daya daga cikin salloli da ake da yake da yake sai sallata da liban wato yanzu kamar ya sami ruku'i a sallan raka ƙarshe ta sallan magarba da muke yi to yanzu ya sami sallan magarba in yazo kawai shi kenan zai kawo ragowar ka'ansa idan ya samu tahiyya kuwa to yanzu bai samu wannan wato sallan rako'i nan baki ɗaya ba ila da in ya tashi kuma abin da ke kansa zai kawo dai magarbanci to ita bambanci tsakanin magariba da dukkan wata sallolin farilla da kuma sallar juma'a juma'a idan baka samu raka'a ba in ka tashi raka'a hudu zaka yi wannan shine bambancin wannan shine galibin bata wanda malamai ke bayarwa ruwayan da ake cewa man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salat wa ya inganta ya ce sahihaini yana cikin sunan abi dauda yana cikin littafai na sauran sunan da dama duka ana rubutuwa kuma sanadi ne ingantacce sanaka wannan shine ya inganta kuma da shine malamai ke fatawa ko da mutum ya rubuta sunan abi dauda sai ya kawo hadisin sai da ya kawo hadisin sai yake cewa man adraka min aljum'ati raka'atan sai kullu babu akan wannan yace duk wanda ya sami ko da raka'a da yace ta juma'a to ya samu juma'a to sai kawo wannan hadisi wanda ke da maka da yawa daga cikin malamai wannan shine fahimtar su kuma wannan shine fahimtar da yafi daidai saboda haka abinda muka faɗa a wata sati haka dai fatawar take wanda ya sami a raka'a daya wato ya samu ruku'i a sallan juma'a to ya samu juma'a wanda bai sama ruku'i ba liman ya riga ya dago daga ruku'i to shikenan shi ya shiga sallan zai karasa abin da ya samu shikenan kuma sai ya kawar ka hudu sukutun a matsayin azhar wannan shine abin da ke kansa to sai wasu amasalar suke da alaka da mazhabin malikiyya shi ma wannan kamar kwanta zai zama shine mun yi ishara akan wato yawaitar masalatan juma'a duk da shi ma ba wai mun magana mai yawa bane to amma akwai magana cewa to wai me ra'ayin malikiya akan wannan magana kuma inda za a koma ni nayi ma maganar malikiya a wannan lokaci a wannan a wannan lokaci nayi maganar malikiya ce a duba mudawwana a duba al-ma'una a da al-qadi abdul wahab a duba malaman malikiya duk sun yi magana akan cewa a duk wani wanda a wanda duk aka samu sallacai guda biyu ɗaya tsoho ɗaya kuma sabo a kuma gari ɗaya anguwa ɗaya wanda babu kuma dalilin yin shi to kuma za a rushe wannan sabon wannan shine wato ka'ida ta malamai to kuma wannan fatawar har yanzu muna kanta ba wai mun a yi wani malami da guda ɗaya da a watakila saboda an jira kawo littafin malam adibaja shi yasa ake abin nan amma ba wai ba littafin kadai ba an alwa maganar ganin malamai hatta da tafamu na kuku sana duk sun yi wannan magana cewa duk wani wanda yake ya ya wato aka an gina wani masallaci duk wani wata anguwa ko wani gari da aka gina wani masallaci ba tare da ana bukatar wani masallacin ba to suka ce masallaci na biyu za a rushe shi sannan kuma wanda ya salla a ran sallaci na biyun da yawa ba na sashi a sallar ta ɓaci wannan kuma idan aka duba a wato mudawwana aka duba maruna aka duba al-ishraf na al-qadi Abdul Wahhab duk sun fada bal idan mutum yana da sanya ya ga wannan matsalar ma ya je ya duba ta kanin tufamu da malikiya je ya duba askari da muke yi askari kusa kowa na na dubawa mai askari yana cewa wala yuqamu fi misrin juma'atani a gari daya ba a yi masallacin juma'a guda biyu haka ya faɗa cewa la yuqamu fi misrin juma'atani saboda haka wato bai kamata a ce don an kawo ra'ayi a ce ana kawo ra'ayi wani mutum ɗaya ba ba zai yi a kawo ra'ayi mutum ɗaya ba ana kawo ra'ayi malamai ne na saboda haka wani malami da ya yi wallafa littafi ya yi magana na malamta shi ma haka zai za a kawo nashi to balle kuma a wanda ba kawo maganarsa shi ma magana ce na wanda ya isa kawo maganarsa akwai a shekul fatih malam yahuda a zarfaki malamin wanda ya fita huljawa shayin askari ga abin da yake cewa yake cewa in mutukar aka sami wato wato anan da aka cewa la yuqamu fi muslim juma'atani kar ayi kar ayi wato juma'a masallacin juma'a guda biyu a wuri daya anan kaga yayi maganan birni daya to birni a wancan lokaci ba shine birni a yanzu ba akwai dan bambanci saboda mu yanzu wato yanayin jama'a sun ƙara yawa kuma gidaje sun ƙara kusanto kusa so kaga watakila yanzu ana maganar birni a da mu yanzu sai dai mai maganar mu ce kamar anguwa ko daukacin waje haka kamar ɗaurai haka kaga ɗaurai da yi ɗaukaci ne da yake akwai abu da ya haɗa su to kamar za a ɗaurai akwai yanayin da in ana son abu ka'ida za a san cewa masallaci kaza ya sai yan anguwa kaza in aka je aka kawo wani masallacin juma'a ɗoriya akan wani to an da ya fitina wannan shi ne abinda malamai ke fada malam yahuza yake cewa fa idza fa'alu dhalika malam yahuza shi mai fitul jawab kenan fa idza fa'alu dhalika idan suka ƙara gina wani masallaci fa salatu salatu awwal al-masjid al-atiq to sallan da zaka karbu kaji abinda fa yake cewa shi sallan da zaka karbu shine sallan masallacin farko tsoho din haka ya fada ce fa salatu salatu awwal al-masjid al-atiq illa an yakuna misran aziman sai dai idan wato wato birni ne mai girma haka ya faɗa cikin tsibirin ne mai girma wato an samu yawan jama'a ta wannan wataƙila a iya halattawa ma da cewa fil jallabi a jallaba a cikin wato littafin sa abin da ke cewa wala tu sallal juma'a ta fi muslim bi masjid tayni kaga wannan magana ce ta malikiya sosai ba a sallan juma'a a birni a masallatai guda biyu dole a masallacin ɗaya daga ciki a tashin shi daga aiki a dawo guda ɗaya kawai ake sallah wannan shi ne fitawan malamai da yawa kuma wannan shi ne abin da muka faɗa a wancan sati wataƙila dai yanzu ƙara kawo maganin malikiya wanda yake ji cewa maganin malikiya yake sai ya je ya duba mun ce ya je ya duba mudawwana ya duba al-ma'una ya duba al-ishraf fi masail al-khilaf na al-qadi Abdul Wahhab ya je ya duba ikhtisal mudawwana na Ibn Abi al-Qayrawani littafin malikiya da dama in kuma yana bukata ya duba littafin malikiya da aka rubuta na kurkusa ma ga askari da mun kawo in ba yana bukata ya je ya duba sharhin da malami dan kasan zariya yayi malam Yahuza yayi fatahul jawad sai je ya duba ni ya gani malamai ake magana ba wai wannan ba ra'ayin malami ne guda ɗaya ba na na haka haka haka wannan sai a je wajen ahalin halin wal'akat masu kitsawa su kwance su za su zo su duba su gani su bincike su gani idan wato an yi yawan da za a iya yi wato ana bukata in akwai bukata ko larura shi kenan amma babu larura shi ake fito wannan kawai na biyun sai da a rushe shi sai dai ko a ci a daina dai ka a ci a rushe sai a ci a daina ya zama hamsa lafi wani abu amma shi na farkon dai nan sallah take na haka haka ɗaya yi zai ce wajen malaman gari su yi fatawa wannan wuri daga shi yanzu da maja baƙi katu haka yanzu ai haka wannan daga ji wani zai ji kama an caka musu wani abu saboda ba irin take so ba shi kuma karatu ba wai ana bin ana sa abu ra'ayi wani mutum ɗaya ne ba karatu yadda ka sami shi a littafi haka za ka karanta shi cewa mun canja to wannan kuma wani gazawan mu ne yanzu mu ɗauka cewa dai karatun ba haka yake ba ga yadda yake yanzu yadda yake abinda muke yi mu yanzu ba daidai ka ce yake ba amma yanzu mun canza mun canza yanzu ka shikenan Allah ta'ala ya bi mana kawai amma dai ba magana ce na a ce wai in dage sai na kare wani ra'ayi da nake kansa ba wanda kuma babu wani abin da yake ya tabbata akan wannan wani ijma'in malamai ne malamai duk suke faɗa wannan magana cewa bai halitta a yawaita wani farar a gama salatai haka na yawo ba a ga titi ɗaya kawai an gama can an ƙara zuwa can an ƙara zuwa can titi ɗaya a wannan dole a yi magana ana magana suna suna ba ana magana ra'ayin wani mutum guda ɗaya ne ba ana magana mushi ta shari'a mai ta faɗa ne sai maganar da muka yi shi ma cewa wato idan ran juma'a mutum zai iya tafiya kusa akwai malamai da suke cewa in juma'a ta yi ba za a iya tafiya ba in je ai zawali wanda shi ne ra'ayin da yawa da cikin malikiya amma mu a lokacin saboda ba muna bigire ne na yauta bayani ba kamar da dai nake faɗa shi sa ban yauta bayani a wajen ba shi ma wannan akwai mai askari yana cewa wa man zarata alaihi shamsu huwa yarju safaran lazimatu duk wani wanda yake wato rana ta zawali ran juma'a yana son yi tafiya din amma ya ƙi tafiyan wasu da rana ta zawali a to dole sai ji juma'a din wannan ra'ayi ne na malikiya to kuma mu ba ra'ayi malikiya muka a cikin lokacin ba saboda ba shi ba aka ta muke ba muka ce kawai idan tafiya ta kama ka ko da lokacin zawali ne kawai ka tafi abinka babu wani saboda cewa da aka yi duk wani idan rana ta zawali mutum wai bai riga ya tafiyan ba kuma yana sa ran zai tafiya kawai ya dan bata lokacin sa to sai ce lazimata wai dole sai ji juma'a din to yanzu idan wannan zai zai haifar masa da wani da wani haraji wani kunci shi ba addini ba ta samu kunci a Allah ta'ala bai samu kunci a addini ba zai iya zama ya zama wannan tafiyan kawai a lokacin da dai wannan zamanin ta fado masa ya zaka ce sai ya jira yayi sanin juma'a ta ta ta so masa ne a lokacin tafiya din ko kuma a lokacin ne a lokacin da yake son ya wato fuskanci mafuskantarsa in ka ce dole sai ya yi sallar juma'a to zai abin da yake son ya je samu a wajen inda zai tafiya yanzu zai kubuce masa wataƙila wani taro za a yi ko wani abu ya riga ya kuma sai ta lokacin sa ya zaka ce sai ya jira ko kuma ya zama da yana jiran wasu wasu abokan tafiyarsa ne su kuma sun taso daga wani gari an yi alawa an yi cewa za a hada a kan zaniyar wata za a yi kaduna sun taso daga maiduguri shi kenan kuma sai ka ce kuma sai dan dan zukar su da wani ba shi kenan sai zai tsaya sai ya yi abin nan to wato tafi iyali shi kenan ko kuma ko kuma kawai ana maganan idan kawai an faɗa mushi cewa yanzu an ce ka je Kaduna ko an ce ko ka je Abuja yanzu yanzu aka ga mushi zai zai tashi da shirya kace sai yayi sallah kuma kan kan ya tashi je ce zai shirya din kuma motar ta riga ta kuce masa tunda mota ko san akwai lokacin da ake samu mota ganiyar ta ko lokacin da ba samu sau da ka ce wai dole sai ya zauna ya sallar juma'a wannan ka sa mushi wani kunci kwarai da gaske babu wani babu dalilin da kanka saboda aka ra'ayin malikiya ba shine ra'ayin da yake ba ra'ayin da ya bi da shari'a musulunci shine biya da tafiya ta kama ka shi ka tafiya ta kawai kai yanzu juma'a ta sare a kanka wannan shine abin da malamai ke magana sai maganar masallacin juma'a shi a to ina mai mata biya ai kasar ta kama shi ina ran juma'a ban shi tafiya ba kawai sai tafiya ta kama a lokacin na riga na kama hanyar tafiya ta shi kenan ba maganar juma'a kuma za ga wasu matafiya kawai suna tsayawa kawai to yau ko juma'a bari mu tsaya mu ai za mu tsaya hanya kaza mu sallar juma'a za ku da sallar juma'a me ya shafi ku da shi da ita sallar juma'a ta me zaman gida ne mazala yana yin tafiye tafiye da yawa amma in yana tafiye tafiye ba tsayawa ce da sallar juma'a kuma ga al'umma ne a bayan shi ma da yawa wani lokaci dubban al'umma ne a bayan shi ai da sai tsaya ce bari mu sallar juma'a mu amma wata biya ne su to da haka waɗannan abubuwa ya kamata a rika kiyayewa sai a maganan sallar juma'a za a yi dole sai an samu masallaci gidan ne wannan shi ma ra'ayi ne namu na malikiya kawai malikiya mu ne kawai ka saba wannan babu saboda in za a tuna lokacin da ake ta rigingimu shekarun baya da aka je fada fada mai mutawa sarki sarki zan zama Allah ta'ala ya ji kasar rahama to lokacin hujjar ake ta magana cewa dan me za a yi sallar juma'a da hantsi wai shine wai ba a da kace ka share wai titi ko titi wai shine ka share dan wani waje naka kace da kai sai albanka da sauran mutane kace za ku sallar juma'a ba wa ba idan aka ci za a haka nan ma'ana wa ba idan aka ci za a malikiya shi kuma wannan mutumin da kuka ɗauko shi za ku kuna mushi shari'a shi da ma can tun fil azan cewa ya shi ba roshi da malikiyan nan ba wanda bai san wannan ɗabi'a sa bane ba wanda suka kawo shi kuma su ma da yawa wasu tawayi sun sa a malikiya wanda suka kai shi ƙara amma kuma yanzu an ce ko dole sai an malikiya akan wannan matsalar ba san me yasa aka kawo wannan magana ba a mazhaba mu a wajen malikiya shine wato a sami a sami wato masallaci gidanne wannan shine mazhaba a wajenmu shi ne a sami masallaci gidanne amma wajen ahnaf wajen shafi'iyya wajen hanabila da sauran dawa da sun malamai su babu magana wani gidanne kawai ba da zarar an samu waje to in babu ba samu daman aka ginin aka ginin ko aka yi mishi wani fensin ba sai ku sallan ku haka nan shi kenan ku sallah yadda kuka samu wannan cewa ayin gidan ne wannan riba kafa ce in an samu shi kenan idan ba samu ba ya halatta bal wasu daga cikin malamai suna cewa ma ya halatta mutum ya je a inda suke rayuwa irin alƙaryin nan wanda su ba samu dama suka gini ba amma suna da wani wani katon fili a wajen gari je wajen gari kawai su sallar su dawo abu kawai yayi wannan yayi har imamu Ahmad na cewa ko da a cikin wato sahara suka je suka sallar su wannan dai yayi ba za a ce musu dan me suka yi ba illa ni aka dai su Hanab da Malikiya suna su suna wato shar'ata sai dai a yi a birni shi ma na babu dalili suna cewa sai dai a yi a birni ko za a nan suna cewa ma banda ma a birnin wani sai in ban akwai dagaci ko kuma wani jagora a garin wanda da babu wani dalili a kansa a mutakar dai al'umma suna rayuwa kuma a nan suke rayuwa ba wai baki ne ba a nan suke rayuwa kuma za su iya kare makare makansu za kuma suke taimakon makansu agaji wajen abinci da sauransu wato waje ya zama cinki maraya ne maraya ne marwaci ne ana ci ana sha a wajen shi ke ya halatta su sallan juma'a a wani yanzu ka ce dole sai yi birni to wasu daga cikin ɗan karkara da muke da su a nan gefen kano ka ce ka su yi kenan sai su zo nan akwai wahala to da ka masu su sallar su wannan shi ne yafi mutukar dai wato su mazauna ne kuma mutukar suna ci suna sha a wajen kuma ba sa bukatan wata al'umma wato za su iya kare maka su rigima idan rigima ta kullu za su iya kai maka su agaji za su iya ci su sha mutum zai iya rayuwa a wajen har ya rayu ajalin rayuwar da ubangiji ya bashi ya rasu a wajen abin da shi a wajen to kaga waje ya zama maraya kenan sadaka za su iya yin sallar juma'a babu wani laifi insha Allah da yawa daga cikin magabata sahabbai an su dawo
adadin adadin mutane eh mun faɗa muka ce wata sati mun faɗa muka ce malamai sa da sahabbai wasu sai arba'in wasu sai sha biyu mun malikiya abin da ya fi mashahurin mazhabin mu shine ne muna cewa jama'a jama'a kuma bai da wani iyaka shi sa wasu ke cewa sha biyu amma abin da ya fi inganci shine a wasu ka ce sallah mutum biyu kawai saboda wai sallar jami'i tana fara da mutum biyu ne to amma tunda akwai kuɗi ba hukuma kuma idan za ka yi mafi karancin wanda zai saurari hukuma jama'a su ne mutane biyu to kaga mutane biyu da kuma kai na uku neman to wannan shi ke na kuwa ku sallar juma'a ko da mutum sau da su ki zuwa ku kabbar sallar ku sallar ku tashi abu wannan sallar ku ta yi wannan ra'ayi shi ya fi karfi kuma shi ne ikhtiyarin shakul sa'ib taimi akan wannan babu na'am ya wani gari inda ba nan ba nan suke rayuwa ba inda nan suke rayuwa su yi sallar su juma'a su ba sai sun je wani waje ba musamman idan da nisa malkiya mun muna cewa idan tsakanin ka da inda masallaci yake ya wuce ya haura mil uku dan ahal awali su mil uku tsakanin sa maza Allah to su ma kansu wani lokaci suna yin kama kama wani wata na wannan satin wani ya zo wata na wannan satin wani bai zo ba su suka ce sai imam malik cewa to shi inda ya kai mil uku to shi kenan ba sai ka zo ba amma inda ya kasa da mil uku ne sai ka zo wannan shi ne abin da ake magana to kaga sunan kawai suna rayuwa ne misali a cikin a garwaye ga biza haka amma ba su da yawa dai su ne minority ko amma dai kuma yawan su ya kai yadda su yi sallar juma'a su za su yi sallar juma'a su babu wani da biya a haka ba dole bane sai a ce wai sai a tashi an je wani gari wanda yake mai nisa wanda za a sami wato kunci kwarai da gaske wasu daga cikin sahabbai sun yi wato sallah a jauta jauta yana daga cikin ɗaya daga cikin alƙariyu da suke maharan ne maharan tada kamar yadda hadisi yake cikin sayyid bukhari da sunan abi dauda hadisi abdullahi ibn abbas sanan asad bin zurara shi ma yayi wasu daga cikin wato sahabbai ka'ab ibn malik ya musu sallah hadisi da sunan abi dauda shi ma ɗaya daga cikin wato alƙariyu ba dole bane sai an sami a ce sai birni ko na makarantun wannan wannan duk ba dole bane na'am bari mu shiga hadisi kai tsaye insha Allah to magana dai a yawaita masallatai wannan fatawa ta magana da insha Allah muna sa rai wata sunna za ta zama ta ta yi halinta duk wani mai kisan sunna to je ya duba sunna ya aikata sunna mala yace an sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rijalan tamara wasu mutane sun yi wato musu sun yi gaddama fi minbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ayi udin huwa daga da wani da wani ice ne aka yi shi da wani katako aka yi shi fa qala sa'al sai suka dinga wata sa'al suka tambaye shi sai sa'al ya ce musu min tarfa'il ghaba da tarfa'ul ghaba ne tarfa muka ce wata bishi a ce wata take kama da ginya ko ko ko goruba mu da haka muke fasarawa amma dai in ka je ka duba in ka duba shi a hoto za ka ga dan bambanci amma da haka malamin mu ke fasarawa وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama alayya ya tashi yayi hudba akan wannan mimbarin fa kabbara sai ya kabbara afwan kama alayya yayi sallah akan wannan mimbari din fa kabbara sai ya kabbara wa kabbara nas wara'ahu sai sauran mutane su ma suka kabbara sallah bayan sa fa huwa ala al-mimbar al-hali yana kan mimbari din thumma raka'a sannan sai ya ruku'i akan mimbari din fa nazala fa nazala al-qahqara da ya tashi zai yana tsare sujada sai ya dawo da baya da baya hatta sujada fi aslil minbar har sai da ya sujada a tushen wannan minbari din thumma aada sannan sai manzo Allah ya ƙara komawa hatta faraga min akhir salati har sai da ya ƙara sallar sa haka akan mun wato idan akan minbarin zai yi duk sallar sallolin aikin sallah a kace a sallar da akan minbari zai yi idan kuma zai sujada kuma zai sako kasa bayan ina sallah thumma aqbala ala nasi sai kuma ya juya wajen mutane fa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inama sana'atu hadha nayi sallata irin haka innan da kuka ganta ne li ta'tammu bi saboda ku yi koyi da sallata wa li ta'allamu salati saboda kuma ku yi ku koyi sallata nan li ta'allamu asalin li ta'allamu ne li ta'allamu salati saboda ku koyi sallata sai aka cire tawun saboda a sami sauki aka ce li ta'allamu mun faɗa cewa wato asali shi wannan mimbari na manzan Allah wata mata ce ta sa bawanta yayin manzan Allah wannan mimbarin kamar yadda wannan shine hadisin ce wannan dai hadisin yana ce as-sahihaini wani bangare na hadisin sahal yake cewa arsala rasulullahi arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila fulana manzan Allah ya aika zuwa ga wata mata imra'atin sammaha wata mata wace sahal ya sammaha sahal ya faɗi sunanta an muri gulamakin najjar ke umarci wato bawanki wannan kafintan an yi amalali a awadan yamin mumbari ajilis alaihinna wanda zan dinga wato zama akan mumbarin idza kallamtun nasa zan dinga hawa kan wannan mumbarin idan zan ina son in mutane magana fa amara to sai ta umarce shi wannan gulamin nata wannan bawa nata yayi yayi ma manzo Allah wannan mumbari manzo Allah sai kuma yana kawo mumbari a yana manzo Allah yana da mumbari mumbari mai hawa uku wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa a ɗaya daga ya ce wa filafin a wani lafazi ku salla sai mazalla ya salla wa huwa alaiha yana kan mumbarin sun makabbara sai ya kabbara alaiha a kan mumbari sun maraka'a sai ya ruku'i wa huwa alaiha yana kan mumbarin sun ma nazar alƙahƙara daga baya da zai sujada kuma sai ya dawo da baya da baya a daga cikin fa'idojin wannan hadisi shine wato halaccin yin aiki kaɗan a sallah halaccin yin aiki kaɗan saboda faɗin sa fa nazar alƙahƙara sai ya dawo da baya da baya wani ai ba ya ce aikin sallah dawowa da baya da baya wannan ƙari ne aikin sallah to yana maka wani ɗan aiki kaɗan ɗan mutum ya yi babu laifi ga ƙofa can a gabanka ka ji wannan na ungwasawa kaɗan yi taf taf taf ka ji ka buɗe masa ka dawo ka cika sallan ka wannan babu laifi ga maza Allah yayin da yake sallah kawai aka ce fanna zal qahqara sai ya dawo da baya da baya wannan yana nuna maka cewa wato aiki karamin aiki da aka yi wannan babu laifi sannan kuma fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisi shine halaccin wato liman ya zauna a waje inda yake da bisa sama da mamunsa idan akwai bukata muka ce idan akwai bukata ba haka nan ba bukata na koyarwa ko kuma wani ko masa bukata wataƙila akwai wata bukata da ta hukunta haka ɗin to abinda dai kawai ba a so shine kar ya zama sunna a kokari yayin da aka samu bukata din idan bukatar ta kawar yi shikenan an gama kuma in bukata ce ta koyarwa koyarwar ta an same ta shikenan in bukata ce ta wani abu da ya dan fado shikenan sai a je in an gama kuma shikenan kai zama wato wani abu da za a lazumce shi liman da'ima kuma me nuna mana haka shine fadin sa li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati yace saboda ku koyi da ni wato mazala sai yake da nesa da shi ya hangu ga yanda yake sallar shi kansa sannan kuma yace ku koyi sallah din kaga wato wannan shine illa din wannan shine wato hikimar da yasa manzon Allah yi haka saboda haka wannan ba zai zama kaida ce wacce muqarrida ba kaida gamammiyar kaida ba saboda sahabbai salaf da yawa sun faɗa cewa manzon Allah ya hana mutum ya yi sallah alhali limamin kai ne mai liman amma kuma su da suke bayan ka suna ƙasa da kai kai kuma kana sama da su manzon ya hana wannan hadisi yana cikin asirin abi dauda hadisin hudhaifa hudhaifa ta ne yayi ma wato wasu daga cikin sahabbai ya musu limanci a madai to sai ya zauna akan dan wani wuri mai dan bisa haka shikenan sai abu abu mas'ud sai ya sai ya jawo rigan shi da ya jawo rigan shi kenan sai kuma sahabbai sai ya jawo rigan shi kuma da ya ji cewa sahabi ne irin shi ya jawo rigan shi sai ya dawo ya sako sai ce baka san hana wannan bane sai ka ce wa ai faqad zakartu hina maddatani na tuna lokacin da na ji ka jawo ni sai na tuna cewa lalle an fa an fa an fa hana eh kaga wato kana iya sanin kana iya sanin wani ilimi amma kuma daga baya wani lokaci ka zo kai sabani ilimin ka manta eh kaga da shi ya manta amma da aka aka jawo shi sai tuna kuma sai ya sako saboda haka in bai zama in ba dole bane bai halitta kawai mutum haka na kawai zo ya ce zai zama yana bisa da mamunsa ba a'a sai in akwai bukata bukata ta koyarwa ko abin da ya kama da wannan sannan kuma ya kamata yayin da za a koyar da daga cikin fa'idan wannan hadisi ya kamata yayin da mutum zai koyar da sauran mutane addini musamman mai da'awa to ya bi su a hankali ya bi su a hankali yayin da ya faɗa a bagance to ya yi shi a aikace da za su gane kuma ya rika bin su a hankali yana tarbiyya wannan kuma shine wato sunna ta manzon Allah kun ga manzon Allah haka yake rika yi a sallar yayin da yake yi sai ya koya musu a aikace kuma ya koya musu a magance sannan kuma a hankali a hankali ba zai ce musu yau ku misa ku kaza ba in yau ya koya musu kaza gobe ma zai ƙara koya musu gobe zai ƙara koya musu har sai ya ga sun koya mazala yayin da ya koya ya aika abu musa al-ashari da mu'adh bin jabal yaman sai ka ce musu hadisi na cikin sahihaini ke cewa yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa kar ku tsananta yake cewa kuma bashira wala tunfira ku yi rika yin bushara kar ku yi abu da zai dinga kora mutane daga koyarwa musulunci to mai da'awa koya da kuma mai koyarwa zai yayin da zaka yi koyarwa ta zama abinda ka saba shine wato zama a sauki ne tare da kai karka daga kawo wani koyarwa wanda yake daga ji mutane za su dinga jin cewa an takura musu a to shi addinin musulunci dan dan sauki ne kuma wato tarbiyya yake bukata wannan shine wato fa'idojin wannan hadisi za mu shiga hadisi na gaba kai tsaye hadisi na 142 malaci an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkum aljum'ata falyaghtasil hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya jada su duka da shi da babansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من جاء منكم الجمعة دو wanda yazo juma'a a cikin ku falyaktasil to yayi wanka haka manzo Allah ya faɗa kaga wannan umarni ne yace falyaktasil ya lalle yayi wanka wannan umarni da manzo Allah ya karfafa shi to kuma banda wannan umarnin ba akwai hadisi da kici as-sahihaini hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya ce as-sahihaini manzo Allah yake cewa ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wankan juma'a ranar juma'a din wajibi ne ga duk wani baligi muktalif shine kulli baligi duk wani baligi to wajibi ne akan sa haka hadisin ya faɗa kaga wannan a hadisin a zahirin shi wa kusan nassi ne nassi ne da yake da wajibi sallar juma'a kuma wasu daga cikin malamai malamai musamman zahiriya wanda suke bin wato da aulu zahiri mazhaban sa sun dauki wannan umarni akan wajibci kaga kuma ai da ba in ma musu dauka abinda bai kai wannan ma sun dauki shi a matsayin wajibi balle wanda yake aka ce wajibi an faɗa ce ghuslu yawmil juma'ati wajibun haka aka ce ala kulli muhtalif kuma can magana sai ke cewa man ja'a minkum al jum'ata falyaghtasil ya karfafa magana a sai dai galibin malamai daukacin malamai ba sa daukan wannan umarni a matsayin wajibi kusa daukacin malamai daga ciki akwai a'immatul arba'a imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i ibn hanbal da ma kusan ka yi cewa malamai da kafin zahiriya ne kusan ba a san wani malami da ya taba cewa ma wajibi ne ba da yawa malamai suna faɗa ibn abdullah yana cewa yana ijma'i ne ijma'i ne na malamai cewa ma wannan hadisin ba wajibi ne ba ba yana magana kan wajibi ne ba daga cikin abin da malamai ke kawo wa matsayin hujja suna cewa wannan hujja ne hadisi yana magana kan istihbab yana magana kan wato musahabbi ne sallah din amma ba yana magana wajibi bane wannan wato wajibi da aka magana wannan wujubul sunani ne ba wujubul fara'id ba kamar yadda an san akwai wannan a harshen shari'a wani lokaci a ce wajibi amma ba ana magana wajibi na usul fiqh da kai sani ba kamar yadda wani lokaci kana iya shari'a ta ce maka makaruhi a qur'ani ko sunna a harshen ma'aiki amma yana magana makaruhi da kai ka sani a usul fiqh ba ana magana makaruhi a harshen shari'a wato wataƙila haramun ne ma ake magana ba wai makaruhi ƙanwan haramun ba ana magana haramun ne ita kanta daga cikin hujja da malamai ke kawowa gami da abinda zai zama sarif abinda zai kautar da wannan hadisi daga wajabci shi ne hadisi da yake cin musan da imamu ahmad hadisi da imamu abu da ya roto da nasa'i da wasansu hadisi na hassan ibn al hassan al-basri wanda yake roto daga samura yana rubuta daga samura jami bin na'am daga samura yake rubuta mazala yake cewa man tawadda yawmal juma'ati duk wanda ya salli albaran juma'a fa biha wa ni'matu shikenan tayi wa man yaqtasala amma wanda yayi wanka fal ghusl afdal to wankan yafi to shi wannan hadisi a al-hasan al-basri ba wasu malamai suna suna illanta shi wato rijalu thiqat mazajin hadisin da abin tuni to amma hasan al-basri hasan ibn abi al-hasan yasar al-basri shi bai ji daga samura ba bai ji daga samura ba sai hadisai kadan daga cikin hadisan da ake hadisan da ake tabbatar yaji daga samura shine hadisin hakika hadisin da ake ruwatawa na hakika to wani lalle ya ji hadisin sai kuma wasu hadisai wanda suke kaɗan ne amma galibin hadisai da ke ruwata daga wannan sahabi to bai ji ba to sai wasu malamai suke cewa to wannan hadisin kaga a hadisi ne wanda yake ba a tabbacin ya ji sai aka ba zai kamata ya kokowa da hadisi na ingantacce irin wancan hadisan guda biyu manya ba wanda duk suna cikin asahihai ne wani ɗaya daga cikin hanyoyin kenan wasu suka ce wai ana ruwaitowa daga hasan basirin abu zai mursal ne katara ibn da amsa sadusi ya ruwaito hadisin daga hasan basiri daga manzan Allah babu shi wanda sahabi din mursal wasu kai kokarin illanta hadisin da wannan hadisi wannan ruwaya ta mursala ma wannan ba zai zama hujja ba Hassan al-Basri babban malami ne mai fadar ruwaya wani lokaci idan ya ga dama ya zo da hadisin amrin a in zai hujja ya kawo ta zai kawai maganar manzan Allah ce bai ga ya wasa ba waye malamin nasa mutane kuma ya faɗa malamin nasa me ya ciki ba ana malamai suna yin wannan don haka dan kawai an samu ruwaya mursala da kuma musnada bai zama a ce wato ruwaya mursalan ita ce abin ɗauka ba musulajen kuma ba za a ɗauka ba wannan ba zai zama bai zama hujja ba na haka wato makololuwa abin da za a sotile wannan hadisi shi ne wato shin hasan basuri ya ji daga wannan sahabi to bai ji ba sai hadisai kaɗan to saboda haka da yawa daga cikin malamai suke cewa to isnadin bai da ƙarfi to amma akwai abin abin lura shi wannan hadisi a za a iya cewa akwai abin da yake ƙarfafansa wanda zai nuna maka cewa lalle hasan basri wataƙila wannan ya daga cikin hadisin da ya ji daga samura shi ne wato ijma'i na malamai ijma'i na malamai kad ya taqawwa bi ijma'i al-umma wato zai iya karfafa da ijma'in al'umma cewa wannan hadisi a wannan wato umari da aka yi ba umari na wajibi ba saboda duk kusan malamai kafin dai su zahiriya duk suka ba aka cewa wannan umari ba na wajibi bane to kuma ba zai samu ijma'i ba tare da nasi ba to kuma nassin da ake da shi wanda ya fi kowanne inganci shine hadisin wannan hasan basri nan saboda wannan yana nuna maka cewa to wannan hadisi lalle hasan basri ya ji daga wannan sahabi din lalle ya ji daga wannan sahabi din wannan ɗaya daga cikin hanyoyi da malamai ke gane cewa kuma yayi an'ana kuma yana da yana wani lokaci ya kai tadlisi ya kan yi dunguna isnadin nan a ya ki faɗan wane ne malamin sa a isnadi din saboda wani lokaci yana da faɗar waya sai ya ji hadisai da yawa haka ma sai ya manta waya ya gaya mishi ko sai ya faɗi asalin sabon to saboda haka yana yin an'ana yana yin kuma yin tajinsanci to ba dai anan ma in ma ya yi tajinsancin a anan to ya taqawwa bi ijma'il umma idan abin da zai karfafe shi ne ijma'in al'umma wanda ke nuna maka cewa wato inda ya ji wannan malamin sa a wannan ruwayan ko dai wannan sahabin ne ko kuma malamin sa amtacce ne dan haka wato hadisi ne wanda zai iya zama ya inganta akwai alhafiz ibn abdulbar annamari yana faɗa a cikin at-tamhid yana cewa ajma'a al-muslimuna qadiman wa hadithan malamai sun yi ijma'i na da da na yanzu ka san shi ibn abdulbar ya rasu 463 bayan hijira to tsakanin su da tsakanin su da abu muhammad ibn hazm al-zahiri akwai sanayya ibn hazm al-zahiri ya amfana da ibn abdulbar kuma shi ma ibn abdulbar dai ya afa da shi ibn hazm zahira shi wannan yana zahiriya shi wannan yana malikiya to mata da haka lokacin ibn abdul baya rabo wajen wajen ya kai kushe wajen wajen yan zahiriya kusan yan zahiriya akwai abin da suke saba ma kusan wato kusan dora hankali hankali ne su suna kokarin sai su tsaya akan dansi ne to kuma sai zama abin da common sense ne sai su saba mishi to shine sai yake cewa ajma'al muslimuna musulmai sun yi ijma'i qadiman wa hadidan na da da yanzu wannan yana magana ijma'i ban magabata ba fare ba fa tun karni na uku na biyu na daya bayan hijira ake magana ala anna qusal jumu'ati laysa bi fardhi wajib cewa wato wanka juma'a ba wajibi bane wace wannan shi ijma'i ne ibn abdul shi bai san wani malami ne sa'a ba wa fi zalika ma yakfi wa yughni an al-iktal yace wannan kuma ya ya ishe mu ko da mu san wani na hadisi ba to wannan ya ishe mu san cewa wannan hadisi da ake maganan wajibi mutum sai ya sanar sai wanka wanka juma'a to ba wajibi bane saboda mai saboda ijma'i nan da malamai suka yi yana nuna maka suna maka bayanin mai matsala yake nufi ne to shi kuma bayanin da al'umma suka yi ijma'i a kansa cewa ga abinda matsala yake nufi dole a koma zuwa gare shi mala yace wala yajuzu ala al-umma bi asliha jahlu ma'na sunna bi halata al-umma baki dai su ijma'i akan jahilcin wata sunna ba ba a samun haka a ce wai al'umma su yi jahilci sunna wata sunna baki daya kowa ya fasaran take a ce wannan wajibi ne wajibi ne wanka juma'a nan kuma ya zama sun jahilci wajibin juma'an nan suna murda wannan hadisi da gangan a lalle in ka samu wani malamin ya murda hadisin za ka samu wani shi bai dai ba shi hadisi na nan kan wajibcin sa to sama al'umma ta yi ijma'i akan hadisi na ba wajibi bane kaga wannan yana nuna maka cewa a wato wannan hadisi malamai ba su fahimci mazala ba ba yana nufin wajibi ne ba mala ce jahadu ma'anar sunna wa ma'anar kitab wa hala mafhumun indi inda zaul albab ce wannan kuma abu ne sananne abu ne a sarari ga duk wani mai hankali ana kamar yana yi ma yana yi jigwaye masu yan zahiriya yace ga duk wani mai hankali wannan abu ne a sarari a wajen sa eh to koda ma kamar da muka fada ijma'i baya yiwa sai da sai da in akwai nassi to daga cikin nassi shine wannan hadisi na Hasan Basri wanda yana ƙara tabbatar maka cewa hadisin Hasan Basri wato hadisi ne ingantacce ya tabbata cewa lallai wankan juma'a ba wajibi ba ne sai dai wato inda gina ki saƙar ko da mutum yanzu ba wajibi ba ne to wannan yana nuna cewa kuma ba wajibi ba ne baki ɗaya a kan wasu mutane ke ɓatattu wasu ɗaya biyu da za a iya kiɗan toba cewa ce su ya zama wajibi a kansu koko a yana nuna ba wajibi ne kan kowa da kowa shi wannan shi ma wannan wani tambaya ne da malamai kan kawo amsa ne shi ne a'a cewa da aka yi nan sarautar juma'a ba wajibi ne bayan da kuma bai wajabta akan wasu ɗaiɗaiku da a iya su za ka iya zama misalin wato wanka juma'a zai zama wajibi akan su ba daga ciki a nan shine wanda ya tashi a safiyan juma'a yana da janaba a kansa shi kuma yana daga cikin mazauni gida kaga ya wajibi ne ta je sallar juma'a to kuma zai yi sallar juma'a na bai wanka ba ga wanka wanka dole sai ya kaga ka wanka juma'a nan a wannan lokaci ya zama wajibi akan sa wankan janaba da wankan juma'a ya haɗe ta ya zama ya yi abu daya kaga wannan wajibi ne a kansa kaga shi ma wannan ya fita saboda haka zalika kuma wanda shi ma wanda yake da wani dauda sosai sana'arsa sana'a ce mai dauda wanda idan ya je zai kusan takura ma al'umma zai zama shi a sahun shi ma wato zai zama an cutar da shi inda za a dinga mishi dan kumbura kumburan baki sannan kuma shi su ma kuma mutane za su sun cuci da dan abin da za su sana da kawarin tufansa ko wani abu ko warin zufansa ko abin da ya kama da wannan malamai da yawa suna cewa to shi ma wannan wajibi ne akan sai je maka wajibi ne akan sa kamar yanda wanda ya ci tafalluwa wanda ya ci tafalluwa to wajibi ne ya san yanda zai yi saboda harsalan jami'i ko juma'a ya san ya ci wani abin da zai kashe mishi wannan gafin tafalluwan shi ba saboda haka cewa da aka yi sallan wanka juwa ba dole bane ba yana nuna kuma wai bai kuma zama wajibi akan wasu daga cikin ɗaiɗaiku da a iya kawowa ba kamar mai janaba kamar shi wannan wanda ya zama ya yi wani sana'a wanda yake akwai zufa akwai dauda tare da shi wasu daga cikin malamai suke cewa a nan lallai wajibi ne ko ba ba ce wajibi ne to amma da shi suna ce mu'akkada a babin sa lallai lallai tashi je wankan nan kada je haka cikin al'umma a sami wani wari a tare da shi daga cikin hujja shine hadisin da ke cikin sahihaini hadisin Urwa ibn Zubair daga Aisha Aisha take cewa kana nasu yantabuna yawmal jumu'ati mimma nazihim wal awali wato mutane sun kasance mutanen awali suna yin wato karba-karba wajen zuwa juma'a kamar yadda muka faɗa su mil uku ne tsakaninsu da wurin maza Allah don haka zuwa ɗin koyaushe zai musu wahala saboda haka suna yin karba-karba wajen zuwa juma'a fa ya tuna fil gubari yusibuhum al gubaru sai zo cikin wato ƙura ta ta sahara da abubuwa haka diya ya barbade su wal araq kuma sun yi duk sun yi gumi fa ya khuruju minhum al araq sai a sami wannan wato gumin ya zama ana jin wato kuma bunsa fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insanu huwa indi sai wani mutum ya zo wurin manzon Allah lokacin manzon yana wajen Aisha fa qala sai manzon Allah ce law annakum tatahhartu li yawmikum hadha yace ai ku dai da dai ku rika yin wanka a ranar ku ta yau dinnan dai wato idan dai kun za ku gaba tafiya din ko wani maka bace ku zama yadda ku yanka kafin ku fara so wajen jama'a saboda kar a daga jin hamun ku na tashi to kaga wannan shi ma yana nuna wato duk wani wanda yake wato wankan yana ƙara karfafa yayin da akwai akwai wato dalilinsa a wannan sai zama kamar mazala ko shawara yake bayarwa ko kuma ma ko da shawara su wa'annan kenan amma kuma in mutum yana da wani abin da zama ba zai yi juma'a ta zama wajibi a kansa amma kuma ba zai yi zai juma'a ba face ya cutar da mutane to wani ana iya cewa ba dole ya yi wanka saboda ya zama ya busar da wani abin kada ya zama ya kamar wanda ya ci tafanuwa ne shi ma wanda ya ci tafanuwa a daren juma'a safiyar juma'a to wajibi ne ya samu wani abin da haka zai dan sassafa kora yadda zai dan dai gashe kashe gafin tafalluwa din wannan da yawa daga cikin malamai sun faɗi haka kuma wannan shine zabu shi kusa bi tamiya ibn tamiya yana cewa duk wani wanda yake da dauda a tare da shi to shi a yace masa ba in dauda ta yi yawa a wajibi sai yayi wanka amma wanda ba shi ba irin sa ba to kuma shi musahabi ne a babun sa wanda wannan ra'ayi ra'ayi ne mai kyau kwarai da gaske saboda kaga wankan juma'a shi asalin wankan juma'a ga wanda shi ba wai dauda yayi ba wanda shi kullun sai yayi wanka wata kila ba yayi wanka biyu kawai tashi wata kila babu ruwa ko abu ya kama da ya kama da wannan ba wanda dauda yayi ba to shi da ba wani wankan juma'a ba dole bane a wajensa wankan juma'a dan tsafta aka yi aka yi ta illa iyaka dai tsaftan a dai a kuma kurka kulawa kafin za mu zo mu kanta hadisin a gaba kafin mutum ya ce zai zai ce zai sa soso sabulu duk da an ce tsafta to kuma akwai wankan janaba da zai yi wannan kuma mustahabbi ne a wannan wankan ba ita ce wankan da in yi zai ya sallah da ita ba mutum bai alula ba ba zai ce kawai ba na yi wankan juma'a bari je sallah da ita ba a wannan ai wanka ne kai na tsarki na wato tsafta amma in kai alula shikenan amma ba kai alula ba to za ka ƙara yin alula bayan ka gama wanka wannan shine babacin wankan juma'a da aka yi irin wankan janaba da kuma wankan wannan saboda haka idan mutum ya zo kuma ya zai yi in sai ya fara yin janaba sannan ya jiyo sabulu shikenan ya yi masa in kuma yana jin cewa zai iya yin yadda wasu ke faɗa ya ta da wahala wannan wa kowa iya ba ya fara sa ya wanka sabulu din in ya yi din sai samu ruwa mai kyau haka ya kwara to shi ke dai wannan dishin din ma ne sai wanka ruwa ne mai kyau muna fatan wannan babu laifi insha Allah ta'ala to sai hadisi na gaba insha Allah kuma lokacin awon masha to ai ma kan tafo na eh to shi wani ya zo shi kenan amma dai ya sare da wasahabinsa eh tunda akwai hadisi na gaba cewa man kasara yawmal jumu'ati sai ce ghusl janaba hadisi zamu makanta shi a nan gaba akwai dan kari da aka samu yace man tasala yawmal jumu'ati ghusl janaba wannan kari yana ce sai muslim eh zamu zo makaranta insha Allah sai hadisi na 140 da da uku hadisin Jabir dan Abdullahi wa an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ma qala جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وانا حديثي حديثي دقى جابر ابن عبد الله ابن حرام ليه الله تعالى يدل شيء دل شيء بابنسا قال يتي جاء رجل ونمتمي يازو ياشبو مسلاتي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب الناس ما زال ألوكة يرى يوم متعني خطبة يوم الجمعة ران جمعة faƙala sai ya ce sallata ya fulan wane ka yi sallah kuwa wato ya yi kamar ya yi tafihin masjidi ke ya yi gashi da masallaci da ake yi ƙala sai ce la ya ce a ban yi ba ƙala sai ce kun farka raka ta yi tashi ka je ka yarka a biyu a wata ruwaya mazalla ya ce kun fasalli raka ta ne tashi ka je ka yi sallah ka yi sallah raka a biyu wannan hadisi a cikinsa akwai maganan da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal suka tafi zuwa gare shi na cewa eh akwai takdimi ta ahiri eh kai hadisi abdullahi bin umar ne gaban na hako eh kai ne shine sai shi sai jabir din akwai takdimi ta ahiri a wata riwaya kuma ba a wata nusan sai zama an fara gabatar da wannan wannan nusan fiqi ne ina jin kai wannan nusan al-arba'un ne naka eh na'am sai wato a wannan hadisi akwai akwai halacci na farko tukuna akwai halaccin yi ma mai huduba magana kaga in mutum na huduba ya ce kare magana ko to amma yanzu in kai kana da wata magana kana da wani wata magana da kace zan kai ma mai huduba din to ya halatta ka je ka ce liman ga idan fasari ya ya hadu a waje ana ruwa wato ya gajarta huduba din ya halatta ya halatta kuma liman kuma ya samu wani asabu ce wane ka zo ne ce na zo ya halatta ko kuma ya umarce shi da wani abu ya kar musu kar kawo wani abu da kamar kamar da na gabu ai kamar da shi ma ya magana babu dalili ba a kawai yana akwai wani dalili na magana a sai ya magana din ya magana kuma sai ya bashi amsa shi ma to wannan ya halatta abinda bai ba a so shine kawai mu shiga wani hira yayin da ake gurba kawai mu shiga wani hira na ko abubuwan waya in amsa ce ina masallaci a wannan bai dace ba wannan ba daidai bane amma mutakar shi ya maka magana ya zaka ba shi amsa kuma ya zaka kai maka je ka fare shi da magana din ya halatta kai masa magana wannan duk babu babu ne sannan kuma anan mazala yayi magana raka'a biyu mazala yayi magana raka'a biyu anan cewa tashi ka je kai raka'a biyu wasu malamai suka ce to wannan yana magana wai a wasu juma'a juma'a tana da wato nafila da ake wai qabliya juma'a tana da wata nafila da ake yi raka'a biyu kafin kafin a salatu juma'a din wanda wannan musu dace ba ai manzo Allah ba yana magana nafila bane a wurin yana magana tayyibul masjid ne yana magana gaishe da masallacin nan da ake yi ne in an shigo shi zai ka cewa kai sallan wato inda yayi shi kenan sai ce to a tashi ka je ka sallar ka ba ana maganan wai juma'a tana da wata qabliya ko ba qabliya bace wato in ka zo ita qabliya juma'a shine wa lokacin da ka zo a lokacin sallar walhaji ka samu ka sallace rako in ka duka abin da kake so ba ma sai raka'a biyu ba kai tayi raka'a biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu in ka gaji kuma shikenan da ko Qur'ani ka ci gaba in ka gaji salatin annabi in ka gaji wani abu wanda duk abu da yake har zuwa lokacin da zai zama liman ya zo ya hawan bari ko kuma zawali ya yi shi kenan kaga a lokacin sai dai za ka daina wannan nafifin da za ka yi tunda lokacin sallar wala ta kuɓuce maka sai dai idan lokacin ka shiga masallaci za kuma ka ta shi masjidi wannan shi ne abin da yake sunna akwai maganan bayan wannan bayan bayan ba muna magana shi bane akwai raka'a hudu da ake yi biyu biyu wannan hadisi ya tabbata gami da wannan a nan ana magana tahiyatul masjidi abu imamu shafi'i da imamu ahmad sun yi hujja akan cewa a duk wanda ya shigo masallaci liman na kulba to mutukar yana sa ran cewa zai iya takaitawa ya sami wannan ya sami wato sallar juma'a din to ya wube ya rika san fajar ya yi tahiyyatul masjidin sa ya salla guda biyu na kai shi da masallaci a nan gashi manzo Allah ya faɗa ya ce kai sallah ya ce ban yi ba ce tashi kai raka'a guda biyu amma ka takaita amma ka takaita haka manzo Allah ya gaya mishi a wannan sabani imamu Abu Hanifa sabani imamu Malik mu a mazhabin malikiya idan ka zo liban ya fara hudu ba shi ke nan kawai ba za ka yi ba za ka yi wannan gashi da masallacin ba amma nan ka kafin muna magana idan mutum ya shigo masallaci ba daidai bane kawai idan ka zo liban na hudu ba kawai ana wajen masallaci kawai ka ɗauka kace za ka yi wani wata nafila guda biyu za ku mutane da yawa suna yin wannan abu ba kuma inda aka samo shi a sayi a maganar malamai wannan ba wai suna ce kabliya ta sallan juma'a ba ta yi masjidi ne ai ya shigo ne shi ma mazala sai da ya ganshi amma bai ce na waje shi ba yayi ba da sai ce na waje su ma kuma ku tashi ku je ku sallolin ku tashi ku bai fada ba saboda haka duk wanda ya zo a waje ya zo liman ya fara hudu ba to abin da ake so shine zauna kawai dafa an ka saurari hudu ba liman amma idan ka shigo masallaci ka samu wani ya dai sumugulin ɗinka ka shigo to shi ke nan akwai ɗan waje tashi ka sai ka yi wannan raka'a guda biyu na gashi da masallaci wannan shi ne abin da ya fi ra'ayin abu hanifa da imam malik bayi da ƙarfi a wannan babu bayi da ƙarfi babu abu hanifa da imam malik a mashhur mazhabin mu muna cewa kawai idan liman ya fara kudu ba to ko kana ci masallacin idan kana ci masallacin shikenan ya zo ya shigo ka tashi ce za ka yi kudu ba wanda kuma wannan abin yake kuma idan ma ka shigo kuma kawai ka zauna abinka wai ba sai ka yi kudu ba suka ce wai dole ka saurari kudu ba din shi ya fi muhimmanci a lokacin amma dai kaga hadisi yana musu yana musu raddi musamman kaga anan ma mazala bayan ya bada umarni sai ya ce masa a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin ya ce sayi wa muslim ya ce idan ja a haɗu kuma masjid da yawan juma'ati idan ɗayanku ya zo masallaci ran juma'a wal imamu ya hudu liman yana hudu ba ba dai shi ne magana ba falyar ka raka'ataini ya raka ya yi sallah raka'a biyu wal ya tajawwaz fihi ma sai dai ya takaita su kaga wannan wato kaulan wahida an ya nuna ya nuna wato ya raba gaddama saboda haka idan mutum ya shigo liman na hudu ba to zai iya yin sallarsa babu wani laifi a kansa insha Allah ta'ala sai a nan duk da aka ga an hana magana ya halatta idan liman na hudu ba mu ce amin yana cewa yana cewa Allahumma kaza Allahumma kaza mu rika cewa amin wannan ya halatta amma ya halatta yayin da yake ja wani wani wata aya daga cikin ayoyin Qur'ani sai na rika bin sai da raka sa eh wannan naga wasu suna yin haka daga cikin na wani dattijo na ga ba su ɗaya ba su na ga yana yi ya ɗan haddace wasu ɗan ayoyi amma in aka zo wannan ayan da ya haddace sai ya dinga mun liman ɗin to da na ce masa ai ina ganin bayan an gama sallah ne nake gaya mishi cewa ina ganin ba daidai ne a riƙa yin wannan ɗin ba kamar ba a dace da sunna ba to dai da ya ga ne na dai ka mushi hadisi kuma ka bai bai ce min komai ba sai dai ya dinga ya sallama amma dai bai gamsu ba wataƙila wani ya bashi fitawan cewa ai tunda maganar sai da liman yake yi mun bin limami yake jefa magana wai kaman babu wani laifi kaga a baya mun faɗa cewa yayin limami maka magana ko kai maka mishi magana babu laifi amma kaga anan wannan ai ƙari ne wannan kana inda ya jawo aya ka bi shi wannan ai ka ƙari kake kake yi akan wato bukata shi yanzu kana da bukatar magana ne kama liman magana yana da bukatar ya maka magana ya maka magana amma yanzu kawai ka rika raka shi akan ayoyi da yake ja wannan ina ganin babu wani dalili akan sa bal ya fi kama da lagawu gaskiya Eh, ya fi kama da lagawu wani magana wata take ba a ba mahallin ta bane wanda za mu zo yi magana biya allahu ina gudun kan mutum ya zama ya tauye ma mutum ladansa to kabara ba liman na ya zo wani gaba da sauran mamu suka ji daɗi suka ji daɗi sai suka ranga- sai suka rangwa da kabaransu abinsu sau ce allahu akbar to a ina ganin mutukar wannan bai zama bai zama wani abu da aka nizumce shi ba ya zama an zo kan wata gaba ce wadda suka kasa jurewa aka yi kabbara kusa akwai irin wani yanayi da za ka ka zo ka- kamar yadda sabai kawai suna cin sallah sai suka ji alamun mazala ga ya kuma da lafiya lokacin rashin lafiya ajalinsa ya jima bai fito ba an kosa ya fito sai aka ji ga mazala fa ya fito fa to shi kenan kowa kowa ya kawai ne ya nemi yarda amma maza Allah ya nemi wani abu ya nemi fitinsa a sallar su to ire iren wannan abun awarin da ake malami ke kiransu sun bujiro ne to idan misali kawai al'umma an riga an faɗa wata magana da kawai kusan ya ya ya ya zuga su suka yi kabbara bai zama sunna ba to ina sa ran wannan insha Allah ba zan babu laifi in dai ba a rike shi a matsayin wata sunna da ake maimaita ta ba amma haka nan kawai dan kawai wani iya yin ziyarar mutane kawai ka je yana yi kana cewa na'am haƙƙun kai gaskiya kuma ya ce Allahu akbar wannan babu dalili shi kudu ba so ake ka saurara sauraro ake son ka yi ka amfana amma ba wai ka dinga cewa liman din kai gaskiya kaza kaza kaza kana wannan raka shi ba wannan ko a katu ma ba kowa ke so ba yana katu ka ta zuga shi irin wannan wani ba kowa ke so ba Ah, ya kamata a kula kwarai da gaske in an zo a kudu ba na a saurara saurare din yana da muhimmanci kwarai da gaske lokacin ya ku lokacin to to ai shikenan insha Allah babu ba rabo mu shiga hadisin lahu din za mu yi magana akan fadin mazala da yake fada cewa okay shi ba muna da hadisi na gaba da kuma na gaban sa ba ku insha Allah abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah Okay, now? Na'am. Eh. A jahari, yan ta kuce masa haka zai yi ta tunda jahariya ce. Zai yi jahariya sai dai galibin malamai nan. Eh, abin da ke faruwa shine wasu malamai su suna ganin ita eh, ita jahariya na ba dole bace. Kuma musamman yayin da ka ka tashi kana kana wato eh, kawo ragowar abin da ya kuce maka. Ba lokacin kai da kai da ubangiji kake sallar ka, baka bukata sai ka jiyar da yawa. Wannan wani ya kamata kuma burka kula. yayin da yanzu na sami wata raka'a ban samu ba a cikin saloli da ke na jahariya ce to yayin da muka tashi za mu kawo ragowar raka'an mu ya kamata mu dan rage dan volume din magana karatun mu kada mu karatun yana sarkafewa da da wani da wasu mutane da yawa nan su malamai su suna cewa mutukar ba wai ko sallah ce ake da jami'i ba to ka mai da addu'an ka ta zama hafiyan hafiyan shine ta zama wato tsaka tsakiya daga kai sai ubangijinka to wannan shi wata irin shi suke wannan abun wanda kuma babu laifi ni ba dai wani lokaci wacce kasar daga muryar nan da yawa ba na na haka babu gaskiya babu babu a kansa in dai a wajen masallaci ne in ka zo musamman ka zo liban na hudu ba zauna ka ji hudu ba kawai eh har a na taɓa mun taɓa tattaunawa da inda mu da wasu yan uwa kan cewa to yanzu ran juma'a a kusan wani lokaci akan yi kamar nan alamunta da abuna da haraba to ran juma'a haraba masallaci ya zama yana da hukuncin masallaci ko kuma bai da hukuncin masallaci sau- sai sai zama ran juma'a ne kawai wannan ya zama ta- ita take mata da wannan abin to amma dai gaskiya dai ni ra'ayin da na fi karkata shine kar a ce wannan ya zama ya- saboda kai yayin da kake wajen wajen wannan haraba cewa za ka yi ina haraba masallaci ba ina cikin masallaci ba shi kuma wannan doka na tahiyyar musulmi yana da alaka da cikin masallaci ne shi ta yaya za ka iya zama a haraba masallaci ka ta hiranka kai ta kada kai lanka ba wani abu za a yi za a ce da yi amma cikin masallaci ka kai kana shiga to za a ce to kai tahiyyar musulmi wanda kuma wannan shine daidai sai ka mu ni in nazo an riga an fara hudu ba kai zama na ne in ji hudu ba wannan shi aka fi so a lokacin ba na cewa zan yi wata zan yi wata raka'a guda biyu wanda abin da ya fi inganci a maganar malamai kuma juma'a ba ta da qabliya ba ta da wata nafila da ake ce kaman rawatib da ake da shi na kafin ko bayan salolin farilla to juma'a ba ta da wannan wannan rako'i da ake yi rako'i da ake yi dama ka je ka sallaci abin da ubangiji ya baka ya ga dama ka sallata tun lokacin da ka je in ka je ne tun karfe tara tun daga lokacin da ka iya fara koro sallan ka in ka ga dama kai ta yi har lokacin da zawali ta yi wannan yayi maka babu laifi insha Allah ta'ala masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi